ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashin Allah da yau akan gazar ta Tabuka ko yakin Tabuka da manzon Allah ya je sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya saba yana kawo yaushe aka yi yaki dan ya faɗi sunan yakin kuma meye ne sanadiyar yin yakin ko da aka ce zamanul gazuwa wa sababuha a yaushe ne aka yakin tabuka yace tabuk ita tabuka din da ake faɗa madinatu yace wani gari ne ma'arufa wanda kowa ya san shi a can yankin a ƙasar daga madina duk dan madina ya san garin tsohon gari da daɗaɗɗe mai tarihi yace a ina garin yake taqaw fi shimalil mamlakatil arabiyyah saudiyya yana kudu na kasar saudiyya gari ne daga madina kudu za ka yi zuwa garin ina fata an gane na taba tambayar wani mai tadris da ce daga nan in za mu je tabuka mu dawo nawa zan bashi a lokacin ya ce mun koriyar 300 da na ba lokacin a ya daɗe ya gara wajen goma ya biyar ya ce masa a kuma za mu je mu dawo mu sama za a rita mu hawa in muka tafi aisi da safe ne sai mun kai mu je mu kai ka kalli wurin ya a dawo ai sai dai mu samu sallar magariba a ran ko isha saboda haka mun karbi ta ɗari uku daga madina zuwa wani da wani abu zuwa tabuka ɗari uku da kamar dai zuwa nan daga nan zuwa kano eh ban sani ba ban sani ba kamar daga ne zuwa Kano ka je ka dawo a to amma yi wuni ake ko shine abin na ta masa a'a ni ba zan je ba yanzu saboda abu guda biyu ko guzuri na zai samu matsala a lokacin kasan kuma saudiya kudin ka shine babban abinka sannan na biyu kuma za mu rasa sallar a zahar la'asar magariba har isha ba a ga asarar ta yi min za ta dan mun yawa ta to bari dai wani lokaci kuma dai Allah bai kaddara har ya yanzu an je ba eh yace to anan take tana kudancin garin Madina ya kai kimin wannan kilomita da aka faɗa ko kuma yana dabda iyakar Saudiya bakin bola daga bangaren kudu yace wa kana tushar rajab amu tis'a min al-hijra yaƙin kuma an yi shi ne ko an tafi sabuka ne a watan rajab shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sababuha abin da ya sa aka yi wannan yaƙin ne sanadiyya ya ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushriku najasun fala yaqrabu al-masjid harama ko ba'da amihim haza Allah ya faɗa yana gaya mu'mine bayan an yi fatahu Makka sai saukar da dokoki akan hukuncin garin Makka da matsayinsa da mun karanta a can baya da a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah ana da ranar da ake zuwa aikin hajji na jahiliya to a wannan watannin hajjin ko kwanakin hajjin ana taro ba kaɗan ba a garin Makka ƴan kasuwa suna amfana da wannan taron kamar ka ce baje koli ake ko yawa za a sa kawo hajoji da ƙasashe daban-daban a zo a sayar a Makka baƙi su siya kowa ya kawo abin sai da sa da haka ƴan kasuwar Makka suna samun rabauta da kuma riba mai yawa a wannan kwanakin da ake aikin haji haka ga ta gaba da har turo manzon Allah matsayin manzon Allah ma ana wannan abin to da ga fatahu makka yanzu makka zama garin musulunci garin manzon Allah ne sai Allah samar doka cewa duk wanda ba musulmi ba to haramun ne ya shiga ai makka an haramta masa wannan kun kuma tun daga lokacin har yanzu in dai mutum ba musulmi bane makka madina baya shiga sai dai in ba a sani ba amma har ya fada addinin sa ba musulunci bane to ba za a bari shiga wannan garuruwa guda biyun ba zai iya zuwa jidda to haga shi da ba matsala wannan su da sun yi hukuncin su ai inda Allah ya ce kar a bar arni ya shiga cikin garin Makka ko Madina to haga shikenan sai wata ya zo ƙarya sai shi musulmi ne haka za a bari shiga shikenan amma hukumanci su ba su laifi ba amma an san mutum arna ne ba za a bari ya shiga ba ina ga shi yasa masu saka babban kasar birnin kasar sai zanto a Riyadh saboda taruwa da sauran kasashen duniya ga Jidda ga Riyadh ga wa da sauransu amma asalin garin Makka mutumin da ba musulmi baya shiga ciki to tun daga wannan zamanin Allah ya haramta wa mushrikai shiga garin Makka saboda gurare ne masu tsarki ba a yarda wani ya shiga ciki ya kira sunan wani ba Allah ba ba a yarda wani ya shiga ciki ya bauta mu wani ba Allah ba kuma wannan hukuncin shine har gobe har jibi kisa su na Saudiya irin wani abu da ake mai suna addini a nan in aka musu shi a can sai su yi mutum hukunci yau ba sa yarda sai dai abin ka boye a zuciyarka ko da ka musulunci ne in dai ba ta aqidar sunna bane amma ka bayyana a fili ka sani za su maka mamman ku domin guri ne masu tsarki da Allah ya ta tsarkake su kuma suna tsarkake su shi yasa babban abin da ake bawa shugaban su da title na daraja ta ta masa khadimul haramaini sharifaini ina fata an gane yace to wannan da Allah ya umarni cewa ya kuma su imani lalle su mushrikai najasa ne ma'ana ba su da tsarki malamai suka ce ba ana nufin jikin arne in ka taba yanzu kai alwalan ka taba jikin ka kuka gaisa shikenan ka samu matsalar alwala ba a'a tunda ba shi da asalin tsarkin zuciya na tauhidi to ya zama najasa amma jikinsa in bai taba najasa ba za ku iya gaisawa da shi in yayi gumi dan gumin sa shafe ka ba sai ka sake alwala ba ba sai ka wanke gurin ba ina fata kuna ganewa an ce abin da ake nufi ne najasa na kimbin Allah na shirka na kafirci ko amma in bai da tsaftace komai sa za ku gaisa da shi ku tabin taron kana bukata eh to shi ne suka ce malami har ma suka yi hukunci to idan ya yi gumi ya saka riga ya yi gumi saka saka rigar kai ma ko sai ka wanki ko suka ce gumi ne kaɗai babu wani abaci amma kawai kaje ya saka riga indon ya cire kai maka ɗauka maka saka haka shi zai iya fitsari bai tsarki bayi da wata isan kasa kayan gwanjo ka je ka wanke kafin ka saka sai ka wanke shi don baka san waye amfani da shi ba eh Allah bin gidi samu dace talaka cewa su mushrikai ma'ana kafirai sun zama da sani dan haka daga yau bala kawai sai harama ba dami hamaza daga wannan shekarar ta su kare zuwa ɗakin Allah masa cinye alfarma an haramta musu suna zuwa su kawo kayan kasuwanci a yi kasuwanci iya kwanakin hajjinsu ku ku yi musuluncin ku to ba a yadda ba in dai garin makka ne ko madina wannan haramun ba mai shiga ciki to mutumin da yake musulmi ne ya ce wa in kintin ailatan in kuna jin tsoron talauci saboda su suke kawo kayan hada ana kasuwanci su kawo kaya ku siya ku ci riba kuma su siya ku ku ci riba ba shi bane kasuwanci to kada wannan ya ba ku tsoro ganin cewa an hana su zuwa ku tsorata kuna ganin to ai yanzu hikenan kasuwanci zai durkushe ba ba kaza ba kaza za mu ga talauci yace a kokar ku damu da wannan ya ce fa safai gane kuma Allah min fadalihi da sanna Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga falalarsa in dai ka bi dokokin Allah ka tsare dokar Allah kana yin wani kasuwanci sai ya bayyana ma karare yanzu wannan nau'in kasuwancin haramun ne kai kuma kana samun kuɗi a harkar da yawa to ka ji tsoron Allah ka daina in ka daina dan Allah shi kuma Allah zai canja ma da wata hanyar samun kuɗi ma tafi wacce har sai ka zo ka ce ma kai a shida wahala ma nake sha ina fata an gane ka san da yawa mutane suna kin barin wani sako ne saboda ganin cewa suna samun kuɗi a cikin sa to inda ka dokar Allah ka kiyaye ka yin haram din saboda Allah ne ya haramta ko da kana samun kuɗi a ciki to shi kuma Allah ya alƙawarin cewa zai canja maka zai wadata ka daga fadarsa insha Allah yace inna Allah alimun hakimun lalle shi Allah a masani ne kuma hakimun ne mai hikima ne yace kalma bin kasir rahimahu radiyallahu ta'ala anhu ko rahimahullahu imam ibnu kasir Allah masa rahama yake cewa da rufe tafsirin wannan aya yake cewa alkarima ko yace qala bi abbas radiyallahu ta'ala anhuma sai ya hakaito mana ya nakalto maganar sahabi abdullah dan abbas wanda kowa san waye abdullah dan abbas ko manzo Allah ya masa addu'o'i mai yawa na Allah ya bashi ilimi ya bashi darajoji kuma ya samu har ma ana masa lakabi a cikin sahabbai cewa habarul umma mana babban malamin al'umar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, yake cewa wa mujahid shi ɗan Abbas sahabi da mujahid tabi'i ne, almazirin Abdullahi bin Abbas ne, wa ikirima wa sa'id bin Jibari wa qatada wa dahaku wa ghairi muhimmul ta'ala yace duka waɗannan da aka ambata bayan Abdullah dan Abbas almajiran Abdullah bin Abbas na fata an gane kuma shahararrun tabi'ai ne gaggan malamai ne a tafsiri da hadisi da sauran ilimi da tafi addinin musulunci duk sun yi fassarar wannan aya suka ce qala ta'ala ku inna allaha innahu lamma amara ta'ala an yumna al-mushrikuna min qurban al-masjid al-haram fil hajji wa ghairihi yace da Allah yayi umarnin cewa a hana mushrikai zuwa masallaci mai alfarma na Makka a lokacin ajin haji ko ba a haji ba qalat quraish sai qurayshawa suka ce saboda sun riga sun saba shekara aru aru in aka ce watannin haji ya kama tun na zamanin jahiliyya saboda tun a zamanin jahiliyya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi ana zuwa ajin haji sai dai irin nasu ne na kafirci ba irin na musulunci ba da manzon Allah ya bayyana a matsayin annabi sai Allah ba shi umarnin yin aikin haji sai aka gyara musu yadda Allah yake so ga yadda za a yi ga kuma watannin da ake yi a da kafin zuwan manzon Allah babu wani wata takamaimai da suke aikin haji a cikin sa saboda suna canja wata mai alfarmar su mai da shi wani wata don su haramta wa ko su halatta kansu wani abu da Allah ya haramta musu saboda arnanci to da manzon Allah ya zo sai ya faɗi watannin aikin haji Allah ke cewa alhajju ashhurun ma'aluma watanni ne sanannu sai aka faɗe su aka faɗo dokokin aikin haji da yaya za a yi shi umara da haji in aka je aka kwana takwas ga wata za a fita mina za a je a wuni a kwana a je arfa a damun zalifa duk Allah tsara a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya koya mutane yadda ake aikin haji ina ba ta an gane shi sai ya hadisi ma cewa ku zo ani mana suka ku ku kwaikwayi ku kalli koyi aikin hajjin ku daga gare ni sallallahu alaihi wasallam to sai kurisha suke cewa da ya takkako da yan kadan na anna almatad wal aswaq ayyamul hajj suka ce shikenan tunda Allah ya hana kafirai su zo su garin makka a lokacin aikin hajji ko umara shikenan yanzu harkokin kasuwancin ba za su durkushi an daina kasuwanci da ya kamata kenan ba za a kawo ka daga wasu kasashen duniya ba kuma mu ma namu ko mun yi ba masu siya kenan an saka takunkumi na fata gane ta suke jin nauyin wannan abu dari zai kari kawanci zai kari babu tsiki ba sauransu kasar duk gunda ba a samun baki aiki lalata ake ko dan kasa ba baki na za a yi garin ne gari baki ba zuwa akwai kasuwanci ne babu komai a ciki suke cewa shikenan kasuwancinmu ya kare wala ya zahaban na makuna nasibin minhu kuma duk abin da muke samu a da a kwanakin aikin haji shi ke yanzu babu ya kare wanda kuma suka ce har yanzu 'yan kasuwan maka suna samun ciniki na mamaki a kwanakin aikin haji saboda garin maka ne kaɗai duwayewar ka a duniya ko daga ina kake idan ka je ka sai kaya ba wanda ya sai fita salin alin bai sai ba ba zai yi ba kawai kawai ba zai yi ba dole sai ka sai wani abu kuma wani irin kasuwanci da Allah musu albarka za ku cika hagu kamar girman masallacin nan a ta siyan kaya in ka zo gobe ga gain da kan ba sai komai ba sun mai da kayan an ƙara kasa ko an ƙara fito da kaya daga sto an yi kashi saboda kwana ake yana harkoki su sai da rana ne ma ake mutu da safe zuwa rana haka da sauransu so Allah ya yi wa garin albarka saboda alfarmar ɗakin sa mai alfarma duk wanda yake garin yana samun arziki daga Allah suka ce shi kenan abin da muke samu a lokacin aikin hajji ya kare kenan ya ce fa'awwadahum Allah min dalika bil amri bi qatl ahli kitab sai ubangiji ya masanya musu da wannan zuwan kafiran da suke kawo musu harkokin kasuwanci to sai Allah ya masanya musu tunda wanda kuke tsoro haka za ta tsaya to ga wani umarni da shi ma hanyar samun kuɗi ne na shiga saboda ɗan adam baya iya rayuwa mai daɗi ko ba tare da kuɗi ba shi sa Allah ya kira kuɗi dukiya a matsayin ƙashin bayan rayuwa a ina Allah faɗa ka ya ce wa la tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama farzuquhum waqsuhum minha wa qul lahum qawlan ma'rufa Allah ya halaka ba wawaye dukiyoyin mutum wawa bai iya lissafi ba ko a dauki kuɗi a bashi jari ko a ce dai su ka kasuwa shi bai lissafi ba balidi ne ba abin da iya da naira dubu da naira ɗari duk ɗaya sai a gurinsa haka ba za a ba ai kusa da haka ba za a fashi kuɗi ba sallah kira duk ta ƙashin bayan rayuwa ina ba ta an gane ba a samun daidaito a rayuwa da samun abubuwan da ya kamata dole sai kuɗi ya fita yana zaka ce masana shi kuɗi ma kwata-kwata in baka cire shi ba baya maka amfani ba ba yi bane kana jin yunwa ga kuɗi a aljihunka ko a kawun ɗinka in baka yi tarin samun mai abinci ba za ka ta abinci haka ba za ka ci ba in baka ciro ta ba mai abinci ka siya ba ba za ka ci abinci ba da yasa kuɗi more wanda shi ka cire shi ka bayar sai a baka wani abu ya maka aiki saka more kuɗi shi kenan kai dai ka tabbatar ka ta hanyar halal shine abin da ake so a mutunci kuma kar ka almubazaranci sallatan ja musu da wani al'amari yace bi kitabi bi akro bi amri bil amri bi tal ahlul kitabi yace a je a yaki ahlul kitabi yahudawa da nasara a tafi ana kai musu hare-hare saboda suna mai daular musulunci yanzu shi kuma amfanin zaman su a daular musulunci shine za a ba su kariya duk da cewa ba su ga musulunci ba to za a ba su kariya ba za a yarda wani ya kawo musu hari daga wani guri ya kashe su ba ba za kuma a yarda ko da musulmi ba ya kashe su ko ya kwasu dukiyarsu ba ba za a yarda ba dole shugaba zai yi hukunci tsawa akan wannan abu to wannan aikin da za a musu sun so ba musulmi bane dole su biya na fata an gane sai su ba da haraji sai su ba da rabanu kenan shine rabanu da ake faɗa yanzu ta kenan da aka ana musu aiki don su ba da rabanu don a ci gaba da yi al'umma aiki da shi sai su ma ana suna morar gwamnati ko dai su musulunta in suka musulunta shi kenan ba su biya ko sisi ba a ci gaba da rayuwa da su in ba su musulunta ba kuma tunda za a kare ransu da dukiyarsu da mutuncinsu to wannan aikin da za a musu sai suna ba da su kuma haraji ko duk wata ko duk shekara abin da shugaba ya ga ya dace kuma shugaba shi zai kalli wane nawa zai biya wane nawa zai biya ko shi ne abin da yanzu bature ya kawo shi ya mai da shi faye pay as you earn wacce a kalle ta sai kai a rubuta ma takarda ta raka biya dubu kaza saboda me dan to an ta hagon ka akwai kaya to aka san kudin kai ba shi aka baka allowance ne ya akwai a cikin kaza kaza da yake ba kaidar Allah ake bi ba to amma a musulunci idan aka kama za ka tsara haraji suka ce malamai akwai da take karban haraji a gun mutane ko a musulunci amma sai an waye gari daula ba su da kusisi wata da komai da za a samu kuɗi a yaƙi da shi wanda za a bi mutane a karɓi kuɗi a gunsu gwargwadon irin matsayinsu don a raya kuma sauran al'umma da kuɗinsu amma ba ka ba a musulunci haraji a gun musulmi ya ba haramun ina fata an gane amma shi tsarin mutum shi kuma ta wani tsari daban na daban to haka sai ta tusa su je suna yaƙi alin kitabi ko su musulunta shi kenan hatta ya sulimu sai su musulunta in kuma sun ƙi to ba a tilasta mutum ga musulunci sai sai su ba su musulunta su shi kenan ku zaman ku addini amma da sharaɗi tun da yanzu na ƙarƙashin daular musulunci to za ku na biyan haraji don a kare muku dukiyarku da jininku da mutuncinku ko musulmi ne in ya taɓa irin waɗannan kafiran ana masa hukunci a musulunci na fata an gane inda suna ƙarƙashin daula kuma suna biyan haraji da sai a ba su wannan kariyar ya ce a wani ɗajiz yadda an yadin wa hum sagirin ko kuma suna biyan jizya shine haraji suna kaskantattu a wurin karɓar ma a nuna musu kaskanci da wulakantarwa amma ka ji wani abu na musulunci zamanin Umar bin Khattab yana karɓan yana zuwa yana ran gadi a cikin talakawa ya ga ya leka tafiya sai gondatti da tsoho tuku ya kama hanyar kasuwa sai tsaye da shi ya ce baba ina zuwa sai zan tafi kasuwa ta tuka ne hikirin naka ka tsufa me zaka je kasuwa ya ce ba dole na ba dan bai san da wa yake magana ba ita ba na ba yaro in samu yaran yi in samu dan samu kudin biyan haraji na yace ah kai me wani yaran kake ta shi ba abin nan mai nadin ka shi ba musulmi bane yace ai tun yau kake biyan haraji tun ina sauri nake biya har na tsofar yanzu ko sai musulmin da Allah ne sai ga dama na ashira yace to kan da koma ka zauna kai hukuma ta fi maka haraji mu maka adalci ba in mun ci mu ka kana saurayi ko bayan ka tsohuwa ka cigaba da biyan haraji tunda ka tsohuwa ba za ka iya ba an ɗauke ma amma matasa su kuma ya biya a ga musulunci na manzan Allah ke saboda ba asalin manufar kuɗin ba ne kimanta al'umma ake bukata a yi kyau sai ya koma ya zama sa ya ce wa musabi ko ya ce kama an na fatahu makka kamar da ya zanto da aka yi fatahu makka an samu abu da yawa ya ce kana fasil badal haƙi wal baɗi yin fatahu makka ya zanto an samu wani dan layi tsakanin gaskiya da ƙarya saboda dama inda ya rage ake tsoro a gurin musulmi shine Qurayshawan Makka to yanzu an karya su gumaka ɗari uku da sittin a cikin Ka'aba babu ko ɗaya an yi irin sallah Makka ta zama mai garin musulmi yanzu asalin ɗakin Ka'aba sai dai a zo a yi dawafi irin wanda manzon Allah ya karantar sai dai a kira sunan Allah a yi labbaik Allahumma a yi tasbihi a yi tahmidi ba magana sunan wani gunki kuma haka daga nan an nuna ƙasa duk daular larabawa babu kuma sauran addini da zai wanzu kenan yanzu ko dai kai musulunci ko kuma ka biya jizya to da aka fita maka sai bayyana ƙararra cewa musulunci ya ƙara ƙarfi mun karanta da ku wannan sai ba da damar aka tafi yakin hunaini kuma Allah ƙara ba da sa'awa manzon Allah da musulmai aka karya su kuma su kuma suka sallama su kuma manzon Allah ƙarshe a gahirantu su da kansu ma suka taimaka gurin yakan waɗansu kafaran da ba ba su musulunta ba daga sauran ƙabilun larabawa aka yaƙi ɗaifa aka yaƙi ina ne haka haka da sauransu to wannan da aka yi ne ya fito maka sai ya ba manzon Allah wani ƙarfi ya ba musulunci wata izza aka samu kawai yanzu addini kawai ya guda biyu ko ya zanto kana bin manzon Allah ko kuma kai tsaye mutum arne ne ba musulmi bane to amma zai biya jizya tunda me yana ƙarƙashin daular musulunci yace da kazan nasu ba da hufi firinin lahi afwada bayan an yi fata makka mutane suka rika shiga addinin Allah kungiya kungiya tawaga tawaga sai gari gaba ɗayan sa ai su ware mutum kamar ɗari a cikin garin ta ta tafi Madina ko manzon Allah mu baya'a da yawun mu mu mutanen gari kaza gaba ɗaya mun karɓi musulunci kuma a ba malami ya zo karantar da mu addinin haka garga shiga musulunci tawaga tawaga kungiya kungiya wanda a da kafin haka kuma sai da shiga musulunci ɗaya ɗaya kun mutane ko mutum sai ya ɓuya sai ya gudu haka ne zai shiga musulunci ya fi ɓoye imanin nashi ya ce walam ya baka ba da ha majalin zanni warrai ba fi hazin muhammadu sallama inda al'arab ya ce daga wannan lokaci ba a samu wani guri ko wani kokonto ko shakka ba game da addinin manzan Allah a dusar larabawa domin daga fatan muka da ka rika shiga musulunci kawai ta ko'ina duk sai aka wa gari tsibirin larabawa gaba ɗaya sun yi tafawa musulunci haka babu wani addini in ban da musulunci a lokacin bayan to sauran akwai yahudawa da kuma nasara wanda kuma su dama asalin su galibin su ba ƴan gurin bane zuwa su kai ina fata an gane amma duk laraba lokacin su daga fatawar makka suka rinka shiga kawai musulunci domin sun gano cewa ko da ka bi manzon Allah ko kuma za a halaka gaba ɗaya za ka to me bayyana mutum sauki duk mai hankali ai ba zai yadda a jaza wa zuri'arsa mutuwa da kaskanci ba ko duk mai hankali mai imani ai ba zai yadda a ce ga wani bala'i ya dirfa ko al'ummarsa ba kuma a matsayinsa na shugaba kuma shi ya zauna bai ɗauki matakin kare abin ba ko a ga wannan sai dai a bala'in da yake cin mu a yanzu gashi sai ka rasa gane ma to me ake ina hukuncin ma yake an rasa ma me ma suke yi masu shugabanni abu kullum ɗaukan wani salo yake salo daban-daban kuma hanyoyi ne fa ‘yan kaɗan za a ɗauka fa a maganta cikin ikon Allah wallahi amma a ja tambayi masu ilimin abun su ba da bayani kuma a ɗabbata abun ba za a yi ba sai dai kowa ya shiga daga mai shekara fa sittin ne a cikinsu zuwa sama ba ha mai shekara fa a cikinsu ba sittin zuwa sama ne amma kowa har yanzu kuɗi yake buƙata al'ummarsa duk a kai su bai dame shi kawai shirya zai samu kuɗi shi kuɗi ne a gabansa tawa wanda suka manta shi ne akwai wata karin magana ba wace da yi ya ce duk ɗan fadi hana uwarsa bacci ci haɓa zai bacci ko ba zai ci ba ka zai kwana to duk wanda kana shugabanci kabari ake cin zarafin talakawa a sace mutum yanzu ka ga abin da fasa kwatar nan kwace karen jefa amarya da ƙawayenta za a ɗaura aure gobe da safe aka zo aka ɗauke su gaba ɗaya aka tafi da su jeji wani irin bakin ciki ne wannan an talauta mutane an kwashe dukiyoyinsu a gari guda a ce an ɗaura masa kuɗi miliyan hamsin kuma kowa ya sani ko dole ya san haɗa ko dole ya san bayar ya kaga abin kamar dirama ake gariya kuma labarin baya koya ma kullum faɗa ake amma ko kuma ga sunan birzik kuma kowa rike matsayinsa na makami amma ba sa aikin da ya kamata kuma ta sunai ta kira sa ba to me ne wannan ko ba ta rusu ba ai kafin Allah ce ai ana addu'a da gaske wallahi alazim inda naka ya kasha mamaki kuma wallahi sai Allah canza saboda Allah baya barin zalunci muna da yaqini da fata a ran mu cewa sai an yi kyakkyawar Najeriya wata rana mu ba gani ba ƴaƴanmu za su da ƙada jikokinmu insha Allah za a yi juyi in Allah ya yarda Allah zai kawo saboda abu ne wallahi mai sauki fa yau a ce a baka gwamna kadai a jihar ka wallahi in kai mutumin kirki ne sai ka yi abin da za a yi mamaki ya daura kamar sahabi ne kai wallahi a ba kudi a hannun mutane da me yake aiki kudi ne wallahi alazim a baka gwamna in dai kai cikakken mutum ne wallahi sai an yi mamakin aikin da za ka mutane ko kudin to amma ba za a yi ba ko a ta kwashewa kamar ruwan sama in banda ma Allah ya kasa albarkar arziki kudin baya karewa ko ba shi bane ana sake mamaki ai a kwasa a kwasa kamar ma ba a taɓa yi ba Allah ƙara ku gundumowa to muna addu'a Allah ba mutanen kirki dama amma wallahi abu ne kankami za a yi guda ɗaya biyu ga Allah ta afuwa amma ba za su yi ba saboda ba hi bane burin su kuma da ma manzo Allah ya magana cewa idan mutum ba Allah bane a zuciyarsa ba kyakkyawan tare bane a zuciyarsa duniya ce da tara duniya ko kyale-kyale mutum Allah ya masa addu'a ya ce fa'iza shi ka falanta kasa, Allah sa ya shiga bala'i kada Allah ba shi ikon fita. Shi kana da kai kana gefe kana ganin da ya yi kaza ya warke, a wai wadda gaban ba. Haka bala'in da ya fi kowanne yake. Kawai da za ka ba maki da kuma cewa ana yaudarar mutane, an ɗauki mutane sun fi ɗari goma. Nawa kenan? Dubu ko? Wai masu bawa wane ne shawara. To ba kuma ko ɗaya da ke ba da shawara. kuma ji wani abu da ba su ba su hawa da karɓa ba ko ba ka ke ba kowa ya ga mutu za a gama gaban Allah wallahi sai an gama gaban Allah wallahi ba na banza bane karka ce gwamna ya halatta ya ba ka to kudin sa ne ba na shi ka ci haram kuma ka gamu da bala'i me ya aikin ka ka bada shawara ka ta badawa a'a to ka bar aikin ba maganin siyasa Allah muke magana mu Allah yake magana a can sa Allah yake ana nan muka ai mu musulmi ne ai kullun ya haka so ka tsirar imanin ka ne me amfanin karantarwa dan a raba ka da jahannama ne dan me kuke zuwa makaranta dan ku da hanyar tsira ku gamu da Allah lafiya ne dan gwamna ya halatta ma ba sai zama halal manzon Allah ne ko ci za a zo ku kawo mun ƙara ku biyu mai yiwuwa ɗaya a cikin ku ya fi zaƙin baki da iya magana in ɗauki haƙƙi saboda ganin ya iya magana ba iya bayanin da na fahimta shine mai gaskiya sai na bashi haƙƙin amma ba shi bane mai gaskiya wancan da bai iya bayanin bane mai gaskiya ba bai iya bayani ba to idan na bashi wannan haƙƙin to na bashi ta jahannama manzon Allah saboda kuma dan kai ka ce gwamnati halatta ka ce ka ce ka sa wallahi ka sa bala'i kuma ka sa ruwa kalla daga san da ka samu wannan abun zuwa yanzu gaba hakka ce ko baya a kalla ai dan adam ya san kanshi ai nawa ke baka da wutar me ka tara me ka zama kuma ka kalla wani bala'i ne rike zuwa mara kamar tsinki wata ribi da rukun zuwa yanzu gudun haram masu masifa ne da shi ko babban illar shi ne in ka yi addu'a ma Allah ba zai karɓa ba a ko kuna musu hadisin manzon Allah ne fa ko ba ka bane inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban inna Allah amara bi mina bima la bil mursalin ko ba ka kasance ba a kada ce thumma dakara rajulan yu'ilu safara ash'asa akbara yamudu ila sama ya rabbi ya rab wa mad'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yuzabun wannan magana gaskiya ce tabbas ce yaqini ce wallahi alazim in kana tun haram ka shiga uku abun Allah wallahi zaka yarda da Allah ko sallah baka taba ibada daga ta fara ce saboda sallah ibada ce kuma Allah ta amme haram ko da Allah ka kiyaye imanin ka ka tsare imanin ka kar kirkirin duniya sai ka kana tunanin wani abu na banza ka roki Allah arziki ne albarka abin da kai naka na halal sai Allah sa ma albarka ka samu ka tuka da imani me rage yanzu kuma duniyar ma yanzu kiya da hankalin bin dadin alaka ji ka ji labarin an ci mutuncin dan kwanka mutuni ba ke da bala'i ba ne mutum yarka za ta mata aure a zuwa kwahe ta da ɗan ƙoƙaƙen a ƙawayenta a shigidadi da su akwai bala'in da kawai jin daɗi a duniya sai ya ce ƙarfe makaranta a zuwa ɗauke ta tafi su daidai ana tunji kamar wani dabbobi ya za ka ji a ranka idan ƙarfe da ka aifa ta a ranka akwai daɗi kuma shi kenan kawai a yi kawai ta tafi a haka kuma duk wallahi zo ka saki to amma daɗin abin Allah shi Allah baya muntuwa Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar har ka dauka fa Allah ya rabta ne da abin da suka aikata a talala ake musu kawai kafin Allah ya danke su wallahi duk wanda ya zalunci ya shiga uku musamman kuma na shugabanci wallahi musamman na shugabanci amma ga hanyoyin fita daga cikin masifa amma an ki ana zuwa ayi wallahi wai darace an tara gwamnonin arzikin Najeriya sun yi taro hanyoyin matakan samun wai zaman lafiyar arewa kada kada ya fa constitution din Najeriya fa ya halatta a ba local government yancin gashin kanta sun hana ko ba ki bare to wani zaman lafiya da ai sai dai ai ta addu'a Allah sauke kawai muna addu'a duk mai niyyar alheri a cikin su Allah ba shi dama ya taya shi ya agaza mar ya alheri kuma Allah ba mutane kirki dama din da suke wallahi amma wallahi wannan tafi da ke Allah akwai danja tare da mu fa akwai hatsari mai yawa in kana da hankali wallahi akwai hatsari muna fatan Allah kashe wutar amma bala'i ne mara adadi wallahi duk wani matakin rayuwa ba da ka sani fa an karya shi ilimi an karya shi tarbiyya an karya ta komai fa an lalata shi fa sai fa ga mun haka muke tafi fa abin da ya rage mara fahimta irin wannan karatun fa da ake fa a cima manzon Allah ya faɗa ka rike kuma ka aikata kai ma ka iya shi kuma ka shiga uku in kai ma ka je ka tuci matar ka da yanka ma ka shiga uku ai duk ɗaya ne aikin manzo Allah ba karamin aiki ba so Allah ubangiji kiyaye wannan musiba amma akwai takeici a cikin Allah yanzu ko kuma mutum a gari ya san fa dilan kwaya da yake cikin garin nan kaman talaga fa ya san dilar kwaya da kayan maye fa wani kuma ittifaqan in dai ana shan kayan maye a guri to zaman lafiya ya kare wa gurin ba haka bane kuma talakan ƙasar garin ya san masu kakan ƙayar to da kuma ga hukuma ga dss ga sss ga wane ne s duk suna aiki amma in suka faɗa ba za a ɗauki mataki ba saboda ba zai kai can over nan nan fa ga nan fa ga ƙarfi nan nan fa kamar yanzu ya tare ka a cikin garin fa maka fashi yanzu haka fa abin da ake kenan kamar mutum ya tsira ka hau mashin a bakin kwata to wani ma sai da sanda ko adda saboda kullum ma suna yi kullum ma suna yi to wannan ba abin tsoratarwa bane idan ana da hankali me ke ja za a yi wannan abin shan kwaya ne fa su bisa ba za maganin kwayan ba ka duba girman amerika da arzikin ta fa amma yanzu daga har suka kasan nan kawai yakar venezuela yake da brazil su sai kawo musu mugayen kwaya a ƙasar su kawai dan mara su yake da bama bamai na bala'i saboda ya san in ana shigo da kwaya kasar ku to an kashe ku mutum ya zama saurayi amma an haukata shi ba ka bane to ta ga mere ribar wannan rayuwar ko da kace amma duk da hannu da ba daki ne musifin sun kan su girma amma babu ruwan su shugabanni kowa kuɗi yake bukata ya samu abin da zai baka shi yanzu an zaɓe shi a matsayi kaza taura shekara biyu a yi zaɓe amma hanjan next ten waye to ne da bunci ne wannan to wani ɗin da ba ƙarasa ta ba za ka ƙarasa ta man tafiya Allah Ubangiji ya sauke. Sau dai akwai matsala. Ana faɗa ne saboda ni da kai da muke yanzu za ka waye gari kai bacci har ka baka sani ba. To ka tuno cewa ga abin da Allah ya faɗa, ga abin da manzo Allah faɗa, kai din ka yi ka gyara masa. Amma wani tafiya da ake fa akwai danja mara adadi wallahi a cikin. Ina fata ana gane. Allah ganar da mu. Da ga sau bangida ke ce musu, to an canja musu. A bina ne muke, ya ce illa annahu naka kuwatan ko haka ne ba tare da lilmusul tare da lilizil muslimina yace to abin da ya rage azzilin laraba gaba da lokacin bayan fatawa makka babu wani gari ko wata jama'a da ake jin tsoron su akan musulmi saboda dukkan manzon Allah ya gama da su sun bi manzon Allah sun bi Allah da manzon sa magana ta kare an shiga musulunci to yanzu abin da ke kusanci barazana shine akwai wata daula mai zaman kanta rumawa sun suke manzo Allah barazana suke musulunci barazana saboda sun san yanzu musulunci wani addini ne sabo abun sa a lokacin ya zo ya ci dinkin larabawa gaba ɗaya a cikin shekara 20 da ɗan wani abu kaɗan a lokacin shekara 20 22 21 to yanzu na gani a tun an an gama da nan fa mu za a tsallakowa domin tun farin zuwan manzon Allah sun kure shi sun tafi kasuwanci ƙasar Sham yankin Rumawa shugaban Rumawa ya kira Abu Sufyan ya ki tambayarsa na ji labari wani ya fito a cikin ku ya ce shi annabi ne ya ce eh haka ne kuna kun san shi ya ce muna ma da alaka da shi sai to ka zo ka zauna zan ma tambayoyi a kansa kar kai daka mun ƙarya kuma sai ya ajiye mutane a bayan Abu Sufyan yace idan ya mun ƙarya a tambayar da namar kuma ishara cewa ƙarya ke da suna bayan shi baya ganin shi ko ya fara tambayar sa aikin manzon Allah da siffofinsa da da'awarsa da cewa yaya mabiyansa mabiyansa masu kuɗi suke bin sa ko kuma talakawa ita talakawa ita to mabiyan ƙaruwa suke ko raguwa suke ita ƙaruwa suke an taɓa samun wanda ya bi shi kuma fita addinin sai hikar da addinin gargajiya sai ba taba samu ba ya rika mata tambaya ɗaya bayan ɗaya bayan ya gama sai ce masa na rantsi ya mara rantsuwa ya ce in abin da ka faɗa gaskiya ne to wannan addinin da ya zo da shi mulkinsa sai ya zo nan inda nake shugaban saboda shi ne asalin sunnar annabawa kaga ya tabbatar da cewa musulunci zai je gurin su to wannan abin da suka gano zai sa da ilimi yanzu tun zai za su inda har an gama da larabawa to ya za ko su ma kar abin ya zo musu bari ya tun musu to mu je kawai mu fara yaƙar musulunci mu da kanmu ba sai ya shigo mana wannan shine abin da ya fara faruwa ke sai suka kokari na cewa a zo a kawo manzon Allah hari a yaƙe shi sallallahu alaihi wasallam yace min gani musawwajin ko wahiratul roma da dalar romawa yace afraqatul askariya fi zalika zaman ita ce mafi girman ƙasa mai ƙarfin soja a wancan lokaci dama a lokacin a duniya manyan kasashen duniya masu ƙarfi guda biyu ne daular farisa shine iran iraki a yanzu da kuma rumawa da turawa gaba ɗayansu daga italy abin da duk turai su tayar waye duka da turai gaba ɗaya su da ake ta musu rumawa to su suka fi kowa ƙarfi a duniya a wancan lokaci to kuma su rumawan sun fi ma farisawa ƙarfin makami da kuma yawan adadin sojojinsu yanzu je ƙoƙarin kuma su kama manzon Allah farmaki har gida sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika ko ina ne bi katalihim tafi su sallama al-harith bin umar al-azdi ya ce hakan ya faru ne an gano cewa za su kama manzon Allah hari saboda manzon Allah da yanzu bayan an gama daular laraba an samu musulunci ya shiga sai fara rubuta wasiƙu wa manyan sarakunan duniya na lokacin ta ɗauki sahabiya su ga wasiƙa ka kai wa sarkin rumawa ka ba shi a karanta masa saƙon manzan Allah a karanta masa cewa ni manzan Allah ne ka musulunta ka kuta kawai yi ne saƙon ka zo ka ba addinin manzan Allah Allah da manzansa babu wara ba Allah ba ko aka tura romawa farisawa basra ina aka daga tura yan saƙo ne da manzan Allah akan su kai musulunci su ga sarakunan su shi sarkin roma da aka tura mata ɗan saƙon manzan Allah kawai sai ya sa aka kashe shi kaga arnanci kenan wani ƙa'idar ba a kashe a yi ambasada ba ga zakada ai ko a yaƙi ne ɗan saƙo ba a kashe shi sai da a damar da amsa cewa ba za a bi abin da aka ce ba ko sai a dawo da shi ya faɗa amma shi sai kashe ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan abin sai manzon Allah zafi ta to wannan za mu yi abu da shi kenan ko yace ina ne yarda ta'ala anhu ala yadi sharha bin bin amru al-asli shine wannan sarkin su din kenan yace wa huwa yahmilu risalatan ila ne na mulki Busra ya kai saƙon manzon Allah zuwa sarkin Basra kan yi daga cikin garuruwan sa Busra ya ce sun makana sariyatu mu'ta to bayan an aika wani ɗan saƙon ya kashe shi sai manzon Allah ya haɗa tawaga ta dare mai mayaka ana cewa sariya shine tawagar mayakan da manzon Allah bai shiga ciki ba na ba ta an gane sai a tara barada a ce wani shine kwamandan ku tafi yaƙi yana ka tafi galatun mota kenan aka tura sahabbai kwamnati guda uku ya ce na farko zai dubi ni harisa ya je shi ne kwamanda in an kashe shi in yi shahada ya ce a samuwa za'afar bin abi talib in ya yi shahada abdullahi bin rawaha in ya yi shahada ku naɗa gona a cikin Allah ya haɗa tawagar mayaka aka tura su kashe ƙasar daular rumawa sahabi fa mala daga madina fa doki zai hau wani ba ma dokin a gaba ya tafi saboda imanin ko ba za a ba shi ba yana neman lada ne a gun Allah me ake sa kai sakon manzon Allah a kai musulunci kasar ko su musulunta ko a yaƙi ga su da ƙarfin makami an ce wasu ma a lokacin tsabar isa da izza giwa suke hawa ya kana kan doki yana kan giwa haga ai haɗo ta ba haɗu ba to amma ƙarfin imanin sahabi baya da cewa mutum nema a gaban shi zai shiga a haka ɗin saboda ya kai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma aka tura su aka tafi wannan yakin aka kashe kwamanda na farko ya yi shahada kwamanda na biyu ya ɗauki tuta yana kwamandan yaƙi shi ma kashe shi yi shahada na uku shi ma ɗauka shi ma ka yi shahada mazala ke ba sahabbai labari a madina saboda Allah ya faɗa masa ya ce wane ku mutanen ku sun tafi yaƙi guri kaza kwamandan su zai bin harisa ya yi shahada yanzu tuka tana hannun ja'afar bin abi talib an fille masa hannun dama ya rikitar da hannun hagu an fille na hagun ma ya rubututar aka fille wuyansa sewa abdullahi bin rawaha ya ɗau tuta aka ci gaba da yaƙi shi ma ya shahada a take aka kware kware to a take aka da kan bin wali a matsayin komanda babu jira babu wani abun da yake Allah ya bashi wata baiwa ta musamman suka ce dama tun nasara a yaƙi ya kashe biyu ne ko ka karya abokan gabanka ko kuma ka samu hanyar tsirar da mutanenka ba kashe su ba shi ma yi dabarar yaƙi na fata an gane to sai kokarin aka ja aka gajiyar da wayancan kafiran kuma yi kokarin zamar da musu mutanensa suka fito lafiya ba kashe mutane da yawa ba a ciki Allah ya ce to duka sun yi shahada yanzu tutar yaƙi tana hannun wani takubin Allah zararre shine Khalid bin Walid to aka tafi gamo na yaƙin aka dawo Madina an dawo Madina sai manzon Allah kuma ya rasu bayan dawa ba jima daga baya aka ƙara kuma haɗa tawaga ta musamman aka ƙara fita wannan yakin da manzon Allah ya ce a yi tunda a farko wanzu an je ba a samu duk abin da ake so ba amma an tsara tunda da ba sun ma laraba so sa bane ai yanzu ga suna yaƙi da babbar ƙasar duniya suna yaƙi da ita a ga sun karfin su ya fara kaiwa kenan to saka tafi yaƙi karo na biyu kuma sai Allah ya ba da nasara zamun ƙwarfin ka tsaka karya su aka kama sun ce har ɗaruruwansu aka kama sun ce sifayen aka yi shi rufin ita yanzu fadar ba ta karshe yanzu da kake ji yanzu aka fadar aka ce duk kewayen da kabarbaran sahabbai da suka yi shahada a wancan yaƙoƙin na kai sahabi ya tafi daga madina har china sun kai musulunci azerbaijan duk duniya ba ta kai musulunci duk duniya ba da ba su kai musulunci yasa sahabi tsakaninka da yake ce radiyallahu anhu sai kai kuma Allah sai baka lada amma wallahi na gaba yayi gaba inda irin mutanen mu ne yanzu kowa kuɗi sai yake son zarar da ake ba ke sa muke cikin in bala'i ba mai mulki yana son kuɗi mai kuɗi yana son kuɗi sarki yana son kuɗi malami kuɗi kowa kuɗi to na da zama lafiya ko ana ba zaman lafiya ke ba ne tunanin mutunci ko gina al'umma ko raya 'yan baya tunanin shekara a hirin mai zuwa a gina mutane babu fa wannan za a Najeriya ba. Allah zungi jaka mana ɗauki. Ya ce na muke. Ya ce wani kalan musulmi na lamin ta suru fiha duk da cewa a wannan yakin da musulmi su nasara ba ya ce lakin na ha turikat asaran kabiran fili fusul arab ya ce wa asaran kabiran fili fusul ƙaisar ya ce duk da cewa wata nasara ba amma sun bar wani gurbi mai girma akan zuciyoyin laraba wanda ba su musulunta ba ai sa tare da laraba su wa'ancan ruwa sun ce ba su labar ba wa kwanci sabu su kamar aiki ta yankin larabawa da suka ga cewa musulunci ya mamaye laraba gaba ɗaya ko ya suka ce su ba su musulunta sau gudu ya suka tafi wasu suka tafi farisa wasu kuma suka tafi can italiya rum ɗin kenan to irin waɗannan sai aka bar musu wani gurbi a zuciyarsu yanzu musuluncin manzon Allah nan har nan ma sai da yazo aka yaƙi da su sannan kuma su kansu rumawan sun yi mamakin irin waɗannan mutanen mutane ‘yan kaɗan mutum ɗari ko ɗari ko dubu nan da ku dubu ɗari da kayan yaƙi da giwaye amma an yi kalan fatar ƙarfe sun kashe muku kun kashe musu haka yan sautara da yadda haka na fata an gane to sai wannan abin ya bar musu wani gurbi a zuciyarsu ya ce har ma shi shugabansu ya ce id kafa annaha ko ta tasiru alaihi kamalul arab lokacin da shi kaisara ya ga cewa lalle yau da gobe fa zai sa larabawa su wasu har nan su zango garin su ne sun mallaki wurin za su kore mu kenan a wurin da ka aka ce sai ya aika wa manyan sarakuna na gaba da shi cewa a kawo mu troops da soja aka ce sai ya suka tambaye shi wasu daga cikin su to ga take cewa mu tsara maka sojoji mun san fatar kunka da tattalinka da kuma makamanka amma kai wanne irin mutane kuke yaƙi da su haka ya ce wallahi waɗansu irin mutane ne suna kwaɗayin mutuwa kamar da kai kake kwaɗayin karayu idan ka rika so karayu ka more sai wani zai su mutu sai ce to ai wannan ba za ta tsara su akan yaki ba shi akai wannan abin ba zai yi ba to haka wannan sai jinkawa su abokan gaba firgici da tsoro game da musulmi yasa aka samu aka ci gaba da yaƙoƙi zamanin manzalla ya rasa ba duniya sabai suka ci gaba da aikin da ya dora su akai aka kuma sai har inda Allah yake so a kai shi din gaba daya suka kai ba inda ba su shiga ba karkashin su Abu Ubada bin Darra su waye su ga sunan sahabbai da ba adadi suka yi abin da mamaki na mamaki ne da sa'ad bin abi waqas suka kai musulunci sun taba zuwa wani gari za mu karanta kwanan gaba ko kuma a cikin abin garin yana bakin teku kogi ya shiga ya kewaye ba za a yi shiga garin ba kuma jiragen ruwan da za a yi fito da su su arnan sun janye su mu da su gabar su kaga nan gabar kenan ba ruwa saka da yanzu ya zami sai suka ce ai ya zama laruri tunda kogi ne ba za mu iya hawa ba mun gama aiki mu kai mu koma ko ba gaba ne sai komanda ce a bayan saka ce a ba wani lamuri tun da an aka ce mana mu zo mu yaƙe su ni ina gaba ba wani kudin cewa kar mu yaƙe su to ya shugaba ga rami da su ba da rigin ruwa ba mu kuma da abin da za mu hamu jagari ya ya zami ya ce kawai ina ga yanzu mu ne mu koma mu sallah mu roki Allah ya Allah tunda aikinka za mu je ko kai ka ce a yi aikinka muna bin umarnin manzanka ƙarƙashin shugabanmu kuma ɗan kaɗa da ya ce a zo a kawo addininka ya Allah kogin naka ne ko ba yi ba ne kamar da hanya a cikin kogin mutum ya faɗa da ƙarfin imani ya yi addu'a ya ce wa mutane kawai hayya Allahu akbar sa fito sai su gaba ya su kwana dokin sai su koya biyo shi imani da yaƙini suka taho a guji ga kogi kawai gaban su kawai shi ne a gaba inda yi duk shugaba da ga kautar bala'i kawai sallama da kogin kamar kankara ga shi ruwa ne amma ya zama kankara zai fi taka kawai kacak saboda wannan karamar aula uke nan ko yanzu in aka ce maka wai yan izala ba sa rajin wali kace a mu muna son waliyai muna kuma girmama waliyai duk waliyin da manzon Allah ya ce waliyi ne muna girmama shi amma wanda ba ka da yakini a kansa za ka yi nashi ya je abin sa alaba da nasara kai ma ka tsaya alaka da ka sani shikenan ba za ki ba cin mutunci ina fata an gane haka kuma suka yi suka musulunci aiki har Allah ka tsukare su da yawan su basu dawo ba har da gama rayuwa gaba ɗaya har kuma kwana ya kare shikenan Allah ubangiji ya kara musu yarda yace wa sanan tuwa su kasra idka fa anna tasiru alaihi qabla al-arab yatati to tatmahu lil istiqlal minhu wanda yana ganin ai ya kamata ya kokarin a hana su laraba wannan zuwa yankin da yake ya ce wa ra'a zalika katiran ko eh yuhaddidu yaga cewa in ba suka zo su har nan da yaki fa su shigo nan kasar to yana ganin wannan wani hatsari ne da ya kamata a ji tsoron sa a dauki matakan kare kada ya faru ma'ana yaya za a yi kar a bar larabawa da musulunci zo shi yankin turawan nan sai suka fara tunani ya za su suna ga sun shugabanni masu yaki da mutanen su ba irin mutanen bane ne yanzu ko da suke abu ba don mutanen su ba don kuɗi kawai don wani abu Allah bin da shirye su yace na wa annahu la budda min qada'i ala quwwatil muslimina wanda duk shugaba mai hankali in bala'i ya bullo wa al'ummarsa to yana ɗaukar mataki ne da wurwuri tun abin ɗan ƙanƙani ne kamar garwashin wuta yanzu ba ana ana sanyi ba ana iska in ka ɗauki garwashin wuta ka jefar da shi a cikin jeji inda jeji ya bushe da yana faduwa wani ya gani in taka abubuwa ne kamar haka rashin sana'a rashin aikin yi da yawan shaye-shaye ba ba shi bane to a kirkira mutane hanyoyin da za su shagaltu da abun yi mana duk mai abun yi ba shi da samun yin tunanin banza a kirkira wasu hanyoyin da zai zama bizi a ba shi albashin su je uzurin su da ya kamata amma ya yi karatu ya nemi aikin rukun gamma ba a ba shi ba ya nemi asar bai samu ba ya nemi fadarar bai samu ba ya zaka ɗan sanda an hana shi ya zaka sojan ma ya je gudu an ce bai iya ba ko ina ya je kyan hudu soyi da akwai hadi a shi to duk shugaba mai hankali yana kallar al'umma ne yanzu daga haihuwarka a matsayinka na ɗan gashuwa zuwa yanzu firamare guda na haƙara a gashuwa yin hankali mana firamare na haƙara a gashuwa eh ai an yi islamiya don yan sarkin hasawa ne ko a kira ba saboda yan abin da yan sabon gari babuje da ita da ramat mutanen sabon gari aka yi zaman musa ga tasu can aka yi zango aka tasu to yanzu an aiku ya mutum ya fi miliyan nawa daga lokacin zuwa yanzu wata ha ƙara to kaga ba a ma shirin ka rayu ba kenan to haka shugaba yake za ka kalli al'umma ne yaya suke tafi me ya kamata musu dan gobe da jibinsu ana faɗin sarta tarihin sardauna da ya gina a wadda bello libis ya jaga jami'a ne a ingila ya ce a zo a matsirinta a najeriya a lokacin babu ba fetur fa a najeriya kuma shi shugaban arewa ne ba na najeriya ba ne kuɗin tsaro da fe da ba fata da gyaɗa da ake nomawa da su da auduga da su ake karɓar haraji ake waye ake jangali ake aka yi wannan abubuwan ya hau mota daga nan sama ya kama tafiya ya ce a ji har huntuwa aka ce ta yawa ya ce a'a mu aihuwa nake da yawa saboda hankalinsu ka kalli ba ka bar ma ma wancan ka kalli nan garin gashuwa lokacin mai umar Allah masa rahama ko duk da ya bada aka yi abinci gaban gida ga har yanzu shi ake mura saboda ba kaɗan ya bada ba ya san me za a hayayyafa wani shugabanci a musulunci babu abun a matsayin tunanin zuwansa yanzu ga asibitin nan namu kaɗai yanzu har masa specialist amma tun asali ba shi ba da filo aka zaka yi ba to ba shi ba za ka ɗauki gurin ba ko haka bane to yanzu wani abu ya zo gashuwa ina wani fili to haka ake shugabanci za ku hangi al'umma ne nan gaba da shekara talatin mai zuwa za a yi mutum dubu ɗari biyu to bari a wasu gun sauka shi ne hankali ko shi ne shugabanci in kai magidanci ne ma ka sai fili ka gina ɗaki ɗaya ciki da falo wannan kaɗan zamani ne ko kayan aure yau ka fara tunani ai za ka yi aifan za a aifan yan biyu so goma a gidan nan a ba na Allah bane na Allah ne mana ai a ba na Allah bane ko ba ka san yaya ne ku Allah ina jira shi ba su yaya ba shi kudi yake so ko me ka ai sai ka ai wai da wata TV muke hira da wani da wata ta maka yarda wani wani wani babban mutum duk duniya inda bai je ba sunan kadan yace ya je manya asibitoci a turai ya tambaye su game da family plan suka ce masa babu wani family plan mai hana aihuwa ko babu wani wanda yake hana ba wanda bai da illa a turai fa america ina ba inda bai je ba kasan duniya gujewa yace abu ɗaya ne a ƙarshen kana so karka aihu kai din namijin kai za ka ji ama wani sadari amma ka kamar dandaka dandaka dandaka haka na yi dariya sosai ta ce wallahi ya ce ba a babu ba wani family sun suka tabbatar masa da haka to ka gani kaga to ashe ko da kai magidanci ne sai ka tare zuri'arka nan da shekara goma sunan ya su aka haifa to ka musu gurin zama ka shirya musu shine asalin uba mai hangen nesa to bari kuma shugaba ko ba ka bane al'ummarka amma yanzu mutane ba al'ummar ci a gabansu ba su ko yare ya samu kuɗi ya hau mahaukatan motoci ya tara kuɗaɗe ta haka dai haka dai Allah shiryar da su Allah muna musu da Allah shiryar da su Allah ya sa su farka su gane illa suke yi kawo kansu shi talaka dama ya saba zai mutu za ku gaba ku yi ta wata mutuwa da yunwa da waya amma za a ci gaba da aiwatar su kuma haka bai ka tafiya da haga abin da ba a kyau kenan amma ka shirya al'ummarka alkhairai mana ka shirya musu gun zama mana eh yanzu akwai abin da inda an yi shekara goma ko ashirin yanzu in aka tashi ba irin ya kamata a yi ba saboda yawan mutane ko ba ka bane to haka ake san shugabanci ko kuma jagorantar mutane ko na gidanka ne haka ne fa yawwa yace na nake an yi gun na rufe wa yi ma'ai sai tunanin to ya za a yi a je a gama da suka yanke hukunci to yanzu da abun haka ne har sun fara kawo mana hari to yanzu mu tara karfin mu mu kai musu wani hari na musamman har daular ta har cibiyar ma Madina a je a gaba da su kawai kafin su girma su bunƙasa wani hirtanin da yayi kaga shi a matsayin da shugaba ya yi abin da dace mutanen su kuma kowane shugaba haka ya kamata ya mutanen su cewa ya ya zai kare su daga halaka ko ba haka bane ya zai hana su cikin masifa an mai da 'ya'yanmu ɗan ƙwaya ko an mai da abubuwan mu kuma baya mun fi kowa yawa a ƙasa mun fi kowa lalacewa kowane ɓangaren rayuwar mu an lalata shi to ya za a biyo a bunƙasa mutane a taso da su suke waɗanda za su iya shugabanni su ga dama to wasu in ba sa ganewa ne kuma wasu in ba sa bari a faɗa musu ko kuma ba sa tambayar wanda zai faɗa musu eh ya ce kafinsa ta yi ƙarfinsa kenan ko ya ce la la ya mikin alƙaba wa alaiha ya ce karsa kamar ɗan da yanzu kai suka yi ƙarfi kada ba za mu je gama da su ba ma'ana tun suna jarirai mu je mu murɗake su shi ne misalin kamar tun gagarwashi ya faɗa a cikin ciyawa a taka shi da ƙafa a murza ba ya mutu ba to sai aka bar shi sai ruru ya zama gobara har daga na shiga bala'i kuma to sai mu je mu gama da su tun suna ƙanana karsa kamar ɗan da yanzu suka girma ba za mu iya fuskantar su ba shi ne shawarar suka yanke a kan su sa musulunci farmaki har gida ya ce falam tamliko sanatar ba wuce shekara ɗaya ba alama rikatu mota bayan yakin mota da mazala ya tura waɗanda safar da muka baku labarin su bayan an ji yakin an dawo sai suka fara shawarwari su rumawa yaya zabi da waɗannan mutane sun fara kamar har faɗauki har garin mu to wanda ya kamata mu ɗauki mataki da dakile su gaba gida to ba wuce shekara ɗaya ba ya sakar da yuhayyi uljai suka fara haɗa runduna minar ruman daga rumawa wal arab da kuma sauran larabawa al mu'allina ila hugo masu zama a cikin su masu biya da shi minal gasasina ɗan ƙijar gasasina su sun ƙi shiga masu sun gudu suna alaƙa da sarakunan rumawa suna ba su likit da sirrin daular larabawan ma in za a kawo yaƙi ta kaza za a bi kuma guri kaza akwai kaza haka suke tafan faɗa to sai suke hada rinduna ta musamman don a kawo madina hari a gama da musulunci ga baki ɗaya kawai ya ce ina ina muke to wa gairihim da waɗansu su ligabar musulmi na don su musulmi ya ce ina hada to wannan abin da suke yi wa in kana bi musulmi katsalan ko katsalan wa harbin al-musulmina duk da cewa a bisa kaddarawa wani hatsari ne da kuma yaƙi ne mai girma wanda in har ya faru to ya zama wa musulunci kuma wani hatsari wanda ba kankani ba ya ce wata hako wata hadidan lahum kuma yana tauka tsoratarwa ne ko gargaɗi na ga su musulmi lakin na hufil haƙiƙatul amri ya ce amma ta kalli abin a zahirin gaskiya ya ce izzun to nasara ce wa nasarun min Allah azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lil muslimin duk da cewa wannan shirin da ruma suka fara na yaƙi cewa su shirye wani daula wani wata rundunar ta musamman a kawo wa larabawa hari har garin madina da kasar rumawa haga ai hatsari ne ko abu ne mara daɗi ko da samar kalli abin kuma a wani wata fuska ita ya zanto ɗaukaka ne ga manzon Allah da musulmi me yasa yanzu har sun kai matsayin ba ma larabawa ba manyan dole duniya ba suna jin tsoron su kamar a ce a yanzu Amerika tana tunanin cewa kai hatsari ne ya ta kama ka hari haga ka kai ka kawo kenan na wata gane to kamar haka ne yace wa rasul min Allah azza wa jalla sallallahu alaihi yace idza wasalu ila sanawatin madudatin da hidi dan shekaru kankani la tusawi fi hisabi al'um shay'an ada a baya larabawa ba su ka sama cikin mutane a duniya in ana tarihi ba su ka larabawa saboda me ba su da komai na ci gaban duniya a wancan lokacin kafin zuwan manzon Allah ba su da tattalin soja ba su da karfin arziki yankinsu sahara ne babu komai a ciki na fata an gane daular duniya shi ne farisa da kuma rum turawa kenan amma laraba ba a ma maganarsu kamar dai a yanzu a gun turawa suna magana afirka kada ba kai da komai kai da abinci ma baka sadaka duk yanzu ba sadaka ake ka mutane ba ba bara ba ne to wani ya ka ji kuma kake su ta kake su da fage da shi ba ka kiyar komai ko allura ba ka kerawa ko ba haka fi kira yaro ba to ba yanzu abu mutu da kewan mutum ne yasa ke ce maka buri mutu da ke ce ba yake su afirka ai kawai buri a ba shi ayaba kawai shi ne to da larabawa da ake ɗaukar su ya ce a wancan lokaci ba su kai ma a kalle su ba a duniya kusa kusa ya ce ba su da wani abin a ɗauke su da wani matsayi ko ina muke eh ya ce zama kare tuku wa kuwatin ya ce to amma fa ba su da wani matsayi ko ƙarfi wa mai wa muhayatan bi hasbin hisabuha li'ada ilayal al'abadu ba a ɗaukar su a matsayin komai cewa suna da wani ƙarfi ko makami ko daraja ko arziki ba a neman komai a gunsu ba a kuma tunanin komai a gunsu yasa za ka ji bature ya ce maka ko 'yan afirka ku ne third world third world kenan wai duniya ta ƙarshe ku ne na ƙarshe a duniya eh ƙasashen G7 ba gaske ta ba masu ƙarfin arziki a duniya da masana'antu babu afirka ko ɗaya ciki to babu ma ba ila ko ko laraba babu a cikin su yawa kawai sai manyan arna ko manyan haƙura masu ƙere-ƙere da kimiyya da technology to shine to su ma lokacin ba a ɗaukan sa a matsayin ma wani komai musamman ga maƙiyin su ne kamar su kure a su mansurawa minar rumu kin rama wa gairihi yace fa qadira aw kayfa kanat ko aqibatu amrihim fi jihadihim to amma kuma yanzu sun ga da ƙarshen al'amarin jihadin larabawa ya kai da ya faru manzon Allah yayi da'awa mutum ɗaya biyu sun musulunta ana nan goma ana nan ashirin an kore su a maka sun tafi habasha sun dawo maka an yi kaza an yi kaza sun tafi madina duk ba ana ganin kamar karfi bane to yanzu ga sun dawo a wata irin wani irin karfi yau sun ɓace maka tare mata su duk larabawa sun yi biya manzon Allah kaga wannan sai ya daga hankalin masu hankali cewa ashe waɗannan mutanen dan hakin da karena ne shi da tsole maka ido yace li ada'i fil jazira sun gama da duk wani mutum a cikin tsibirin larabawa min garko min garbin haka ne ko wa yahudin min al-arab ne fa daga larabawa wa yahudin da yahudawa yace fa azzahumullahu sai Allah ba su matsayi su musulmai wa nasara ba su mace su wa kadal adaihim ya kuma tabar da ya karya makiyin su wa farraqa shamlu ya rarraba kawunan su kafin ka ce me a cikin shekara 20 manzala ya gama da dinkin laraba gaba daya ya zama karkashin musulunci yasa daga nan ma ya shaida cewa a kori duk wani bai hude a tsibirin larabawa yasa za ta kuma saudiya haramun ne babu coci ko ɗaya ƙasar ko ba za a yi shi ba za a yadda kuma arne ya shiga maka ko madina ana alaya saboda abubuwan duniya a gaban su saura a rayan ko kome ne ko damman ko wayewa ɗin su amma maka madina wannan ba a barin kowa shiga yasa ke ce musu ma holy city ma'ana garuruwa masu tsarki sai mai imani ne zai shige su to haga wannan sai ba musulunci ya fara samun wata izza amma waje saboda an gama da cikin gida to ana na tsaya ko to haga sati da muna rayu kuma sai mu ci gaba da karantawa akan darasi ma kan gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi